To, to, to, ‘yan uwana masu saurare, kuna ji ko? Wai shin hangara tana bar rahama wannan babban shiri na waye kan mata kuwa? Ita kuma ladidi, wannan ciwo na sanyi da yake damunta, wato infection, za ta samu magani kuwa? Ita kuma hankuli, a ganinku za ta samu maganin raɗaɗin yajin mijinta yaji? Idan kuna son sanin wannan amsoshin tambayoyin, sai ku biyo mu cikin wannan shiri na rayuwa kenan.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa, santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yayi daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shiga daina bugun matarka hakuri.
Shiri na goma sha biyu, samun ‘yanci.
lokaci zuwa lokaci Rahama tana kawo min ziyara a shago. Wannan shine yasa aka fara saninta a ratanga. Aiki na wayan matasa kai yana ci gaba. Ko da yake wasu basa son haka nan. To amma ita hankuri uwar 'yan mata aikin yana birge ta. Yau da safe ta biyo a shago kamin ta huce aje a duba mata hannu. na lura da tana da kwanciyar hankali. A Rahama, Na'am iya yaya aikin naku?
aiki muna ta yin shi iya.
To ke san haraka ko sai a hankali. Ai ta yi dai Rahama, insha Allah mai hankuri yakan dafa dutse. Duk abin da kai hankuri zaka ci moriyar shi wata rana.
To na gode iya.
Mm, Allah ya bada sa'a.
Wa alaikum Amin salam.
alaikum salam.
Ina kwananku?
Lahiya lau, kai hankuri?
Hakuri.
Muna lahiya.
Lahiya lake rahama.
Sannu ki hakuri.
A gaishe ki.
A gaishe ki ke ma.
Ina Ya- gida.
Lahiya lo ina ya yara.
aiki Da alhamdulillah.
dama. Ya hannun ki.
A hannu na gode ma Allah. Na matsu ma in yi aiki da hannuwan ganawa biyu.
To ma da Allah ya ƙara sauki.
Umma tana ciki?
Eh Umma tana cikin likitan nan.
Ok, to muna ta ce mini in zo akwai wata hira da za mu yi da ita.
A to to yayi kyau. Ai ya kamata ki dinga sauraron ta da kyau domin tana baki eh, gargadi iri-iri kin ji.
Gaskiya shawarwarinta na birge ni kuma in ta min magana in na ɗoka wallahi sai in ci moriyarta. Ke ma ina bukatar taimakonki kuma ina son ke ma ki bani shawarwari.
Insha Gaskiya.
Allah ina yin bakin kokari na kin ji.
Rahama.
Na'am.
gaskiya kokarin da kuke yi a cikin garin ga mutane na yabawa saboda wayar da kai matasa kanu da kuke yi wallahi mutane suna yabawa kuma gaskiya suna jin daɗin abin da kuke yi Na gode haƙuri, aiki ma ya kamata a yaba miki, balantana da kika bar wannan aikin kai.
ai ina cikin neman wani aiki To da dai yahi, tun da kin san a wanga zamanin, bata kamata a ce mace tana zamne gida ita kaɗai babu wani aiki, kin shigo? To madalla, insha Allah insha Allah.
iya na shiga ciki ga momi nan sai na hito A to ba matsala yanzu kai ta can bisa gado ki ajiye ta.
to Eh kai ta koko ki shiga can kuryar shago ki ajiye ta.
insha Allah Wai shi ina yaran naki buyu da Hindatu da Balkisa.
wallahi yau babansu yayi niyyar kai su makaranta da kansu A to ba matsala Allah ya bada sa'a.
to na tai sai na hito To ba matsala.
To haƙuri. Iya, wannan kuma wace irin haraka ce kuma?
Ke dai bare. Rahama. Haraka sai a hankali. Hankuri baki gani yau ko ɗaya ba tar walwala da ita da yaranta ba.
Na gani, Ita da mijinta sun ka samu saɓani yaji.
kai, Ya tadar mata da hankali.
a'a, Ta ma yaji ta koma gidansu. Yanzu kuma bayan haka nan ubanta shi kuma bai ba ta goyon baya ba.
ya sa ta gaba ya ce ta koma gida can gidanta inda ta hito To iya, aiku na gani haƙuri babbar kanta cewa ya kamata a dinga sauraranta.
kina da gaskiya rahama amma ke san wayan na sai a hankali Gaskiya.
U- ubanta ya jina biyar shi bashi kuma kullun sai ya gora ma ubanta bashin gari shi ka biyar shi wa ke karewa da karoma ya ji mijin hankuri ya ce mu uban nata in bai yi anniya ba gidansu da suke ciki sai ya komo nashi kan bashin shi Kai kai kai kai.
ke sai dai a hankali kawai Allah ya kyauta Amin, amin, amin.
Rahama ta game da Laminu, zauren tarbon marasa lafiya.
A kai malama Rahama.
Na amma lallaminu yaya.
To daga ina aka huto kuma?
Kai dai bari daga wurin hirarrakinmu ne muka huto.
Mm, A wajen horaswal.
Eh.
Yau hal yanzu ba a bar ba abin nan.
Ina sai ma abun da ya ci gaba. Kuma abun da baka sani ba. Wallahi ina jin daɗin aikin da nake yi. Komi kuma na zuwa daidai in gaya maka.
Hmm, Kai ni Rahama abin nan wana ga yanzu saboda Allah da Annabi mata su zamna su tare suna magana jima'i. Kai gaskiya akwai rashin kumya ciki.
To yanzu in tambaye ka, kai menene naka a ciki? Ha? Ko baka so a waye mu mata kai ne biskan tsarin iyali ne, a?
Duba ki ji. Duba saurara ni da kyau Rahama yanzu wannan lamari fa abu ne na sirri asiri amma kuma aka zo kiri da kiri ake bayanin shi a gaban mutane.
Kai, kai, kai, ka cika naci. Hmm? Wa ya ce maka zancen jima'i ne muke ne muna yi, a? Zance mu waye musu kai ne a cikin gidajensu. Kai tsaya, idan baka yarda ba, ka zo mu je ka gani da idanka, watakila kai ma za ka gamsuwa. Mu tahi.
To shikenan mu je mu je babu lahi mu je.
gidan likita ko kasuwa wannan ma gidan likita ce Hmm, da Allah bar hudin haka nan ni fa ina ganin ha kokarin hama ta tattara matasan nan ta dinga waye musu kai tana sa su hanyar kwarai
Hmm, tana waye musu kai ko kuma tana sa su lala hanya a
wai hotalci sakarci a fili da ganin kura ta ci awaki wallahi rahama da ganin ta kasan ba tanan bace A lokacin da take shigowa likita tare da wata mata marasa lafiya. Aisha tattar da Rahama da Jean Paul zamna dangalgal kusa da kusa. Sai kishi ya kama ta kai tsaye. To amman sai ta nuna kamar ba komi. Kai, kishi kumallon mata.
A hankali a hankali sannu sannu rahama rahama da amshan bol zo da sauri to gani wannan mata ta galabaita sosai hangara ta ce in kawo miki ita To, to, to, ba damuwa, ba damuwa. Sannu, madam, sannu kin shi. Wuu, wanga abu tana da bukatar gu- a kula da ita gaugawa fa. Mutai, to mu je mu je mutai, sannu, madam.
Sannu, sannu.
Sannu kin shi.
a hankali Sannu.
a hankali Bi a hankali.
Rahama ta nutsu sosai yadda ya kamata. Ta mai da hankalinta wajen matan nan wadda ciwo ya dama.
Yunkuro. Yunkuro da sauri. Yunkuro. Bi a hankali, yunkuro kin shi. Yunkuro. Yunkuro. To, ya yi kyau. Jean Paul, Jean Paul.
na'am rahama Wallahi mata ga ta sha wahala a gida. Ta kasa yunkurowa, kuma ga alamun ma'aiwata tarihi.
eh to lalle rahama kina bukatar taimako Gaskiya bar in kira hangara.
to to isauri isauri madam sannu Rahama ta hito daga ɗakin aihuwa. Ta ishe hangara da gaggawa. Hangara ko har ta hidda kayanta na aiki. A nashi waje, Jean Paul na kula da ƙarin ruwan da ake yi ma matar.
Hangara, hangara.
na'am rahama Wallahi mataga ta kasa aihuwa. Gudun nake ka a samu matsala.
kinga ni ba abin da ya sha mini kai ni na tashi daga aiki don haka ki je ki karata da ita ke kika sani Haba hangara, ni kadai ban na iya ya kamata ki taimaka min.
to mu je na ji mu je biyo ni a baya saboda ido ina gudun ka aje abin da ya faru ga aminata a sake maimaita shi amma ho ki sani daga yau ba ƙari na gaji da neman taimakon nan naki Hangara ta ɗauki nauyin kula da matar mai naƙuda. Tana yi ma matar faɗa, kuma tana yi mata barazana.
Haba hangara, ban da bugu mana ki bi ta a hankali mana.
kinga a matsayina na ƙwararren ungozoma shekara da shekaru haka nike yi mata suna samun sauƙi su aihu don haka biki isa ki hana ni abin da na gara ba to ni idan haka nan ne gaskiya ni umma zan ta in gaya ma ki je ki gaya wa duk wanda za ki gaya ma ni nan haka nike yi shekara da shekaru ina taimaka ma mata suna aihuwa ha ke yunkura yunkura da ƙarfi yunkura ma yawwa yawwa yunkura yunkura yunkura yawwa shikenan Rahama tana tsaikan matan mai neman aihuwa. Ba ta da kuzari amma lokaci zuwa lokaci tana taimaka mata. Mata ta samu aifuwa, tana cikin farin ciki. Hangara na doro, Mm, tana ɗaga kai.
Alhamdulillah yanzu kin ga kin samu kanki. Kin san abin da nake so da ke? Yanzu gashi kin aihu lahiya. Danki yana cikin ƙoshin lahiya. Ke ma gaki kin samu kanki lahiya. Dan haka ba ni buƙatar komi daga gare ki. Sai dai rasuna ina da buƙata a aiko mini cinyar rago ta baya. Kin gane ai?
To, haba hangara, wani irin aiki ne wanga? Mace tana bisa kan gado tana hwaman aiwa ke kuma kina kashinta.
Haba umma, yanzu saboda Allah, ha? Duk jan ƙoƙarin da na yi akan matan nan ta aihu lahiya, abin da za a saka mini da shi kenan.
Ke, babu wani jan kokari, ke dai ki bari, wannan likita ta mu tana so ta kai matsayi na uku, amma a ce a likitan mu ne mace na hwaman aiwa kuma ana bugunta ana ba ta kashi, wannan bai dace ba, ya ne kuke so mi? Kuna so in mun wuta rika nuna mu da baki ne ana zona mu?
Ai umma, tun rana da kuka je kuka ɗauko wata ungozama daga uwa duniya wadda bata iya komai ba tun daga ranar aka fara nuna ku da baki.
amma hangara wallahi kin cika girman kai da isa a cikin wanga aikin naki to ki saurare ni da kyau ki ji aiki mu bai hore mu ba mu tsananta mu yan malati kina shi na ko Amma kuma duk wata ungozoma da ta cika ungozoma kamar ni ya kamata a ce ta biyo ta wannan hanya domin ta samu sauki wajen aiwar da mace.
Kai, ke, diba, ke dai na ce ki bari wanga aiki ya zama na ƙarshe bugu ɗan malati a wannan likita tamu, kowa kama bakin aikin shi.
Dama ne na tashi daga aiki kun ga zuwa na.
Hankuri ta game da hangara a cikin gidan likita. Hankuri ta harare hangara tun da ƙasa sai sama. To amman hangara ba kan wallasa ba, take yanke ta maida ma hankuri da martani, ta yi mata tsuki, sannan ta kama hanyar ta zuwa gari.
Hankuri, Na'am, da alamu hannun naki ya warke bai da komi yanzu.
na gode umma.
Wai ni da gaske ne da naji an ce kin bar aiki a wajen yanar gizo gizon nan.
Hmm. Ke dai umma, da gaske ne.
To Na miye- kun bi- To miye dalili?
Hmm. Ai kwanaki ina gaya miki cewa mai gidan nawa hwada gare shi gashi nan dai gashi nan. Bankin wannan yace ni nake koran mishi yara To.
masu zuwa kallo. Kwanaki na iske wasu yara matasa samari suka shiga bangaren bidiyon batsa. Yanzu na musu hwada suka yi hushi suka tahi. ai mutumin nan ko ya zo ya ce ni nake koran mishi mutane kawai ya yi hushi to kin gani wannan irin wannan mutum bai kamata ba in yi aiki da shi Yanzu shi dan saboda kin yi magana bisa kan ana kallon aikin batsa. Kin kori matasa shi ne shi kuma ya zo ke miki hwada. Kai, akwai akwai matsala. Ki Gaskiya.
haƙuri, za ki samu aiki.
a ina umma Ke, likitarmu tana buƙatar mata irinku, wanda za su ringa zuwa ƙauyuka suna waye ma mata kai.
to umma anya ina iya wannan aiki aikin nan da alamun wahala ha Haba hankuri da iliminki da hankalinki wannan aiki ba zai gagare ki ba za ki iya.
to wani irin aiki zani
likitanmu za ta ɗauke ki za ki kula da mata masu ɗaihuwa bancin sun aihu za ki riƙa biye su gidajensu ana waye musu kai don saboda a rage yawan mutuwar mata da kuma yara to umma hankuri gaskiya ina son aikin nan dai- dan zai raba ni da zaman banza a gida amma amma me matsalar ki ce dr sani ko
umma yaji mugun kishi ne da shi yanzu idan na tashi na ce za ni je likitan na aiki ganin yake yi ina tare da Dr. sani to ni da abin da zan ce miki ki tai ki yi nazari ki yi shawara Sannunku, doktor hankuri muna lahiya.
lahiya kwana.
lau Lahiya Allah alhamdulillah.
madalla ka zo a daidai To, dama muna bayani ne bisa kan yadda za mu ɗauke ta ita ma ta ci gaba da aiki a wannan likita tamu madalla, aiko haka da ya yi kyau. Saboda dama muna gurin mu samu mutane waɗanda ke son aikin kuma waɗanda za su kama mu mu mu yunkurar da aikin gidan likitan nan ya kai gaba. Don yau gurin mu shine gidan likitan nan ya kai ma'ashi na uku.
lalle ka ga magana haka take hankuri wannan magana kuma tana da mahimmanci gare ki tana da kyau kwanakin can ba daɗe ba dr sani ya kirawo ɗan baba ɗan gidan baban mudi ya sa shi aiki a wannan ma'aikata inda zai rika kula da shiga da fice na harkar kuɗi don saboda muna so ma'aikatan namu Mu ƙara yawan su mu ba- ƙara yawan mu ƙara yawan ma'aikata a cikin wannan likita tamu sosai bayan haka kuma muna iya mu baki horo wanda za ki rika bi gida-gida kina waye ma mata kai wato mata masu jarirai ki je ki rika waye musu kai bisa kan yadda za su kula da tattalin lahiyar jikinsu kuma da lahiyar jariransu wannan za ya ƙara ba mu ƙarfin gwiwa cikin aikin da muke a nan gidan likita To, zan yi nazari a kan.
Salamu alaikum.
alaikum salam Salamu alaikum. Ina kwanan ku?
lahiya lauka ya ji muna lahiya Muna ya lahiya ji lahiya lau Sani muna lahiya.
Lahiya lau ya ji.
To madalla madalla. Yaya masoyata? Ya hannun naki?
a hannu alhamdulillah da dama Ah, masha Allah, masha Allah. Na ji daɗin wannan labari. To, em, wuce wuce mu tafi ko? Ta ya zami. Umma dalla a yahe ne. Sauri muke za mu tafiya.
ba To, wata matsala Ke ba ta wani wata matsala To, sai na ɗauko momi gidan iya. Je ka ina tarda ka a mota. Dr. Sani, Umma, sai an jima.
To, to, sai an jima. To.
hankuri ta zo wurina da gudu ta yi mini bayanin abin da yake wakana Iya, iya, iya taimakanni. Ina bukatar shawararki. Ya kamata ake kin taimaka mini. Saboda Umma ta bani wata shawara. To sai dai...
To sai dai mai hankuri daɗa kina tunanin yadda za ki ciyo kan mijinki yashi.
gaskiya ban san yadda za ni in ciwo kanshi don kin san yaji yana da wuya al'amari gaskiya wani irin wuya al'amari abu mai sauƙi hankuri mijinki ga shi da ɗan karan son kuɗi ai dole ya yarda da abin da ki yi amma bari ba matsala insha Allahu za ni ishe shi gida ni da kaina za ni ba shi shawara kuma dole na san shi ɗauka ce mai zan yi shi bari ki ki to ki zame min mataimakiya domin ki taya ni saida saida a shagona to to na ji na gode binta binta taho mu tahi
Don mamu me yasa ba za mu je gidan mami ba?
a'a binta babanke har ya zo yana jiran mu yana washe
Mamu don me yasa ba za mu je gidan mami ba?
binta diyata na gaya miki ayyuka gare mu kwarai ma don haka nan ki yi haƙuri ki zo dai mu tahi kin ji kin ji diyata binta to mamma
hangara tana tahiya kanta a duke tana cikin dogon lissafi bayan ta kawo daidai wani gida ta haɗu da wasu mata suna ta surutu ke dai bari an yanzu mun tai ma ba mu is- ba mu iske an watse ni ma wai shi nike gani ko ke kamar wace ce lokacin.
wacce muke gani hangara ce kamar hangara eh ita ce ke hangara ina kwana ina kwana lahiya lau ina gida lahiya lau ina kwana lau wallahi ya bayan rabuwa Alhamdulillah.
ya Kuna yara lahiya dai?
lahiya lau to madalla lahiya hangara ina ganin yau na ganki kamar kina cikin damuwa
ku dai bari kawai raina ne yake a ɓace matsala ce na samu dangane da aikina asha ku me ya waru kai ba a ji mutuwar sarki a bakina ba ni bana iya ba kai hangara gaya mana faɗin mishi ba wanda za mu gaya ma ba wanda baki shi cikin bakin kowa ke faɗin mishi mu ne wa ki gaya mana mana, mu ne gaya yau mana.
da kullum mu ne muke tare kullum ki gaya mana tsakanin mu zai ji wanda mu ne zai ji.
kadai wa zai ji
ba komi ba ne illa wannan yarinya wannan bakuwar ungozamar Ha? da ta shigo asibitin nan na tarairaye ta na tarbe ta da hannu bibiyu na saka ta a jikina na ɗauke ta tamkar 'yan uwata ashe na goya kunama subhanallah ashe muguwa ce rahaman nan asha asha kai rahama ba ta yi ba rahama ta yi zubda ma yara kankana ciki subhanallah ta daɗe tana yi yanzu ƙarshen ta shekaran jiya yarinya ɗiyan makwabta rabi rahama ta kama ta ta zubar mata da ciki Inna lillahi mun shiga uku duniya ina za ta da mu ke dai bari to shi yasa ne yanzu ina cikin tashin hankali ka abin nan ya zo ya shahe mu gaskiya ya kamata ya kamata yanzu kamata yayi mu tashi tsaye uwaye ɗiya mata su kama muna domin mu yaƙi wannan muguwar rahama sai mun yi tsayin daka zaki ce sai mun yi taka tsantsan domin mu ga mun kare ɗiyan mu mata gaskiya kai ni dai gaskiya wannan tsayuwa ta ishe ni Gaskiya, kawo mu na dan zamna ga hangara mu wuri, dan mu dan zamna ga zamna wushi haba.
ai haka Daga kuma zamna ma zamna yayi.
kawai hangara Mu zamna mu dan yi da zamna, sa.
zamna ga to wuri.
shikenan bismillah ai ni in gaya miki in na zamna na yi nazari na yi nazari na yi tunani sai kiga ina kuka ba dan komi ba saboda halin da yaranmu matasa 'yan mata suka shiga dole ki kuka hangara dole ne abun musamman yana ma so mana, zuciya yawwa musamman ma mu uwaye diya mata Ha? ga mu da 'yan yara 'yan mata kankana wallahi bari wannan tashin hankali ina za mu da shi ne wallahi sai dai Allah kama muna wannan Gaskiya, yarinyar Allah kama sha'ira amin amin minahika algunguma azaluma ta zo ta bata mana kwakwalwar yara Ha? take koya musu fasikanci subhanallah Allah Allah Allah ka kama muna Allah samu ga bayan wa gama kira amin amin amin wallahi na gode muku ya kamata a kira yara u- mata uwaye a ja su gaskiya haka za mu su kama muna mu Gaskiya.
taimaka saboda mu kwato yaran mu daga cikin wannan halaka da wannan Wallahi, haka ya masifafiyar kamata.
rahama ta sa su haka ya kamata ke dai haka ya kamata in Allah ya raka za mu Katanga suna cikin mawuyacin hali.
Ke dai bari.
Ya kamata mu ceto su kuma.
gaskiya subhanallah
Jarusar Kolla Didi tana ta haikar da ranka da han a hanyoyin ratanga. Wannan shi ne aikinta na yau da kullum. Tana cikin tahiyarta ta haɗu da wasu mutane sun yi gungu guda suna taɓaɓatu. Kai, Jaru ba ta tsaya ba, ta ci gaba da tahiyarta.
wallahi ni yaran mu dai nake ma tsoro
yadda kakani ya kamata mu ceci yaranmu daga wannan mugunyan mai Hmm, wai ka san ya za a yi kamata ya yi kwata-kwata a hana ta aiki garin nan kuma a rihe ta cikin gidanta kar ta huto ta damu mutane ya dalili wallahi in gaya miki rahama maiya ce kin san da batta da wani aiki in ba zub da cikin 'yan mata ba ha ke kuma binci haka ne in gaya miki kina jiko rahama hwasa cikin yara take yi kai mutane duk wanda samu sai ta tsage cikin shi subhanallah sai ta sai ta hidda kayan ciki dalla-dalla don ta sai da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ku saboda Allah wannan wani irin sharme ne kuke yi? ha ina wani irin zance ne saboda wannan ne kenan da sahi na gamu da wasu mata akan titi wai suna hira wai ba sa sake zuwa likita ba saboda suna tsoron su gamu da rahama yau rahama me zata musu
sana'a sai da kayan ciki na mutane hmm. wai ka san wani abu aka ce bokaye take sai dama yan saboda Allah wannan wani me yasa kuke irin wannan zancen ha duk kwari he bakin ku yanzu kuna nan kuna wannan zancen har he tashi kuma ai tashin hankali ai kun ga abu bai ba daɗi
ai bakin alkalami ya riga ya bushe an yi an gama
Bayan ta yi tahiya kaɗan, sai Jaru tattar da hangara tare da wasu mata suna hira. Hirar da suke yi, ta sa Jaru ta shigo cikinsu.
wayo ni wayo daɗi kashe ni a hangara so hangara an fara shiga cikin baƙin ciki au hangara tana matuƙar baƙin cikin rahama saboda rahama ta fara samun karɓuwa ga mutanen garin ratanga musamman matasan garin ratanga imana ko da yake hangara tsohuwar ungozo mace tana da dubaru da salo kala-kala to ga kuma wata sabuwa duk ku tsaya umma tana son a ɗauki hankuri aiki a ƙaramar likitan ratanga to amma mijinta yaji zai yarda ni ma ban sani ba na san kuma ba ku sani ba to mai son ya sani dukkan mu gaba ɗai mu biyo shirin rayuwa kenan sau da ƙafa